أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم من داكم كراتم من مالك قال مالك ولا ميراث لأحد مع ال... لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال ما أنا بزائد الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلد به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أهدا ورث غير الجدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم قال مالك الإمام مالك ياتي ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين Imam Malik ya ce, Babu gado ga kowace kaka daga cikin kakanni mata, li'adin min aljaddati daga kakanni illa liljaddatai sai dai kakanni guda biyun nan wato kakanni mata, kaka uwar uwa da kaka uwar uba, wato iyakar sanin Imam Malik kenan, ko da ke baya can mun yi magana, kaka uwar uwa ko uwar uwar uwar uwa. koko kaka uwar uba li'annahu balagani abin da yasa nace kaka guda ɗaya kakanni guda biyu ne suke gado labari sahihi ya same ni an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warrasa aljaddata ya baiwa kaka sudusi kaka kenan uwar uwa manzo Allah ya ba ya raba gado ya ba ta sudusi kamar yadda mughira tun shu'ba ya ba da shaida a fadan abubakar ya ce kana da wani shaida ya ƙara da muhammadu maslama a fadar abubakar sun masala abubakarin an zaɗi to a zamanin abubakar da wannan irin kaka ta zo tana neman gadon jikanta ɗan ƴarta abubakar ya ce ni ban sama miki rabonki a cikin littafin Allah ba ban sani ba kuma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi amma hatta as'alan nasa sai na tambayi sahabbai ko akwai wanda ya halarci wani hukunci ko wanda akwai wanda ya halarci wani hukunci to shikenan sai na abubakar ko sai ya tambaya da ya tambaya sai muziratu ibn shuba ya ce na halarci manzo Allah sallallahu alaihi ya bata ita kaka uwar uwa ya bata sudusi wato an kasa dukiyar marigayi kashi shida annabi ya bata sudusi sai abubakar ya ce hal ma'aka adun shin akwai wani wanda ya halarci wannan hukunci wanda ka sani tare da kai wanda zai karfafe ka sai muhammad bin maslama ya ce ni ma ina nan aka wannan hukunci manzon Allah ya raba gado ya baiwa kaka uwar uwa sudusi wato kashi ɗaya daga cikin kashi shidan dukiyar marigayi to a nan annabi ya gadar da kaka kenan uwar uwa hatta a tahu sabtu sai da labari tabbatacce ya same shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi annahu warrasal jaddata manzo Allah ya gadar da kaka uwar uwa ya bata gado fa an fazahu laha sai sai na abubakar ya zartar wa kakan nan sudusin nan da ya ji labarin manzon Allah ya bata thumma atatil jaddatul ukhra ila umara sai kuma kaka a zamanin sayyidina umaru kuma sai kaka uwar uba sai ta zo zuwa ga umaru tana neman gadon jikanta faƙala ma ana bi za'idin fara'idi shay'an sayyidina umaru yace ni ba zan ƙara wani rabo daga cikin rabon gado ba annabi ya gadar da kaka uwar uwa sirna abubakar ya zartar da wannan hukunci to mu san komai ba game da kaka uwar uba ni ku ba zan ƙara wani abu a cikin farillan Allah ba wanda yanka da kansa sai akwai sahabi balan sare ce ya amiral mu'minina ai kaka uwar uwa da kaka uwar uba yanzu in kakar ta mutu shi jikan yana da rai duk fa abin da yake gari ta zai gada ne gabaki ɗaya ya zama ɗanta amma banda kaka uwar uwa in ta mutu jikanta ba zai samu haka ba ya za ka bai wa kaka uwar uwa sannan ka ce za ka hana kaka uwar uba to sai sai na umar yake to shi kenan yanzu dai abin da zan yi fa in ittama'tu ma fihi fa huwa bainakuma in kaka uwar uwa ta zo tana neman gado kaka uwar uba ta zo tana neman gado sai in ba su sudufin gaba ɗaya su je su raba a tsakaninsu wa'ayatu kuma khalat bihi idan kuma ɗaya ta kaɗaita da shi kaka uwar uwa ce kaɗai to sai in ba ta sudufi ko kuma kaka uwar uba ce ta kaɗaita da shi sai in ba ta sudufi in sun haɗu kuma su ba su gaba ɗaya su je su raba kamar yadda ake baiwa mace mace ɗaya su muni ko su biyu ne masu muni ko su uku ne masu muni ko su hudu ne masu muni su rarraba tsakaninsu haka ma in rubu'i ne in marigayin ba shi da magaji namiji to haka su dusi yake wajen wayannan kakanni a hukuncin sayyidina umaru wadda duk ta kaɗaita da shi wa ayyatu kuma khalat bihi duk wanda ta kaɗaita da shi kaka uwar uwa da kaka uwar uba fa huwa laha sudusin ya zama nata قال مالك إمام ماريتي لب ثم لم نعلم أحدا ورث غير الجدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم كما labari bayan wannan lam na alam ahadan ba mu san wani malami daga cikin malamai ba ko ko wani sahabi cikin sahabbai ba ko wani sarki daga cikin sarakuna ba warrasa wanda ya ba da gado wa gairar jaddatai banda ya bai wa gado banda kakanni guda biyu din nan kaka uwar uwa da kaka uwar uba ana maganin kakanni mata ne mun zukanar islam mun zukanar islam tun tun tun da musulunci ya faru ilal yau har zuwa yanzu da muke maganan nan wato zamanin shi shi imam malik zamaninsa a lokacin da ya rubuta wannan littafi yake magana shine shekara dubu a lokacin zamaninsa shekara ɗari da arba'in da biyar ne lokacin da ya rubuta wannan littafi hijira take da shi shekara ɗari da arba'in da biyar a cikin da na shida ne ya so rubutun wannan littafi na mawaɗa malik yanzu an samu ƙarin shekara dubu kenan ɗari kusan uku to amma duk da haka malamai sun bi diddigi sun ce bai samu labarin sahihi ba ibn mas'udin ya bai wa kaka gado wadda banda waɗannan guda biyu uwar uban uwa ya bai wa kaka har yanzu sinna ali ma ya bata zaid ibn sabitin ma ya bata abdullahi ibn abbasin ma ya bata bai ji wannan hukunci bane shi ne ce bai ji tun da musulunci yake amma da sun binciko sun samu wannan حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء wannan babi ko wannan kausi yana karantar da mirasul kalala wato gadon mutumin da ya mutu bai bar uba ba bai bar ɗa ba bai bar jika ba wato kewayayyun mutanen da suke kewaye da shi su suke gadonsa ba shi da uba ba shi da kaka uban uba ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa shi ake kiransa kalala wanda ƴan uwa ne za su taru su gaje shi idan ƴan uwa mata ne ya mutu ya bari a magana wanda suka haɗa uwa magana su ta zo farkon suran nisa'i in yan uwa ne ya mutu ya bari wanda suka haɗa uwa da uba ko uba magana su ta zo a ƙarshen suratul nisa'i imam malik ya rawaci wannan hadisi na kalala an zaid ibn aslam daga zaid dan aslam anna umar ibn al-khattab shi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu khalifa khalifa nabiyu khalifa manzon Allah nabiyu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzon Allah an kalala menene fassaran kalala ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace masa yakfika min zalika al-aya allati unzilat fi as-sayfi fi akhir surati an-nisa yace ai bayanin kalala ya ishe ka in ka karanta ayar da aka saukar da bazara ta ƙarshen suratul nisa'i banda wadda aka saukar da kaka a cikin suratul nisa'i din tunda yake farkon suratul nisa'i lokacin kaka ne aka saukar da ita ta kuma lokacin bazara ne to ta farkon ita ce take cewa wa in kana rajulun yurasu kalalata na yumra'atun wa lahu akhun wa ukhtun fa likulli wahid min sulus fa in kana akthara min zalika hum shuraka'u fi sulus in ba da wasiyati yusi bi awdayn ghayra mudar to mun riga mun karanta wannan to yanzu manzo Allah ya ce masa ya karanta wadda ta zo ta ƙarshen mana zai ji labari shi ma zai ba da bayani ya huta da tambaya ita ce yastaftuna kullahu yastaftunaka kullahu fitikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarakahu wa in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahu thuluthan mimma tarak وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم wannan shine aya ta ƙarshe ta maganan gado a cikin suratul nisa'i qala malikun imam malik yace wal amru al mujtama alayhi dana al'amarin da muka taru akai mu da malamanmu a nan madina dai allazi la ikhtilafa fihi wanda babu sabani a wajen malamanmu da mu da sa'o'in mu duka a cikin sa wallazi adraktu alayhi ahlal ilmi bi baladina wadantar da dukkan malamanmu guda bakwai din nan manyan malamai guda bakwai sa'atu abhurin din nan na Madina na same su a kai annal kalalata ala wajhaini shi kalala yakan zo a fuska biyu ne fa amma al-ayatu allati unzilat fi awwal surati nisa ayar da aka saukar a farkon suratul nisa'i allati qala Allah fiha wanda ubangiji yake cewa cikin ta wa in kana rajulun yurasu kalalatan in aka samu mutum kuwa an riga an faɗi gadon ‘ya'ya daga farkon sura yusikun lafi auladikum lizzakar min hazilun sayani an faɗi ta in mace ce guda ɗaya ga yadda za a bata in matan sun fi biyu ga yadda za a ba su an faɗi gadon uwa da uba an faɗi gadon uba da uwa idan wanda marigayi yana da ‘ya'ya ga abin da za su gada in ba shi da ‘ya'ya ga abin da za su gada an zo an faɗi gadon mace in ta mutu ta bar mijinta yadda za a yi in miji ya mutu ya bar matarsa yadda za a yi to sai aka kawo wannan kuma aka ce in in aka samu mutum to in ka da julum in aka samu mutum yurasu za a gaje shi gado irin na kalala gadon wanda yake ba shi da ƴaƴa ba shi da jikoki ba shi da uba ba shi da kakanni ha ayun ra'atun ko kuma wanda ya mutu din ba namiji ba ne mace ce ta rasu walahu akhun aw ukhtun mutumin da ya rasu ya zama ya mutu ne kawai ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da uba ba shi da kaka amma yana da ɗan uwa ko ko ƴar uwa ko tana da ɗan uwa ko tana da ƴar uwa amma wannan hukuncin wanda aka mutu aka barin uwa suka haɗa da marigayi ko marigayiya falikulli wahidin minhum sudusu to in aka samu haka kowane ɗaya za a ba shi kashi ɗaya daga cikin kashi shidan dukiyar marigayi fa in kanu aksara min zalika idan ko ƴan uwa li ummai sun zama aksara min zalika sun wuce ka riga dai ka sani idan mutane uwa suka haɗa gadon su da gadon namiji da gadon mace duk ɗaya ne ba li da karmi hazilun sai domin mace suka gada nan ba ba nuna daraja domin asalin da ya haɗa shi asalin gaba ɗayansa ba namiji ba ne to shi ne yadda hukuncin zai zama wani kulli wahidin minhu masudusu kowane ɗaya daga cikin mutanen to sai a bashi sudusi wato kashi ɗaya daga cikin kashi shida na dukiyar marigayi ko marigayya fa in kanu aksara min zalika in ko sun fi mutum ɗaya sun fi mutum biyu fa fa shuraka fi sulus sai a kasa dukiya kashi uku su taru a cikin kashi ɗaya su rarraba qala malikun imam malik yace fa hadhihi al-kalalatu allati la yurisu fiha al-ikhwatu إخوة للأم, للأم حتى لا يكون ولد ولا والد wannan ita ce fassarar kalala na farko wanda shi ainihin shi wanda ya mutu la ya rufe fi hal ikhwatu lil ummi hatta la yakuna waladun wala walidun dan uwa wanda marigayi ya hada uwa da su ya hada uwa da su to idan marigayi bai bar ɗa ba bai bar jika ba ɗan ɗa bai bar uba ba bai bar kaka uban uba ba to lokacin ne fa za a yi wannan gado yan uwa waɗanda aka haɗa uwa da su su gaji sudusi in sun fi in suna da yawa a kasa kashi uku a kasa kashi uku a haɗa cikin sulusi wa amma ayatu allati fi akhiri amma ayar kalala ta biyu wadda take ƙarshen suratul nisa'i allati qala Allahu fiha wanda ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna maka fatawa suna tambayar ka wani lokaci alqur'ani yakan ambaci mutum ɗaya da sunan jama'a anan shi jabir ya yi rashin lafiya ya tsoraci mutuwa manzon Allah da sahabbai sun zo sun gaishe shi sai ce wa manzon Allah ya rasulullahi gari ga yadda ciwo na ya zama ba ni da ɗa ba ni da ya sai ƴan uwa mata yanzu in na mutu yaya gado na zai zama to shine aka saukar da wannan aya akan sha'anin shi Jabir bin Abdullah yastaftunaka suna kawo fatawa gare ka ya rasulullah walillah yuftikum fil kalala to kullum in sha'ani ya shigar da dukiya Allah bai cika tsohon manzon Allah a ciki da yawa ba sai shi da kansa yake domin sha'anin dukiya abu ne wanda zai kawo zargi da sauri saboda haka raba gadon ma sai Allah ya raba da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bayani domin kada wani ya zarge shi ya ce ya ba wani kaza bai ba wani kaza ba to sai ya ce kaga a can bakara da ya ce wai za su alaka ibadi anni bai ce fa kul inni qarib ba sai ce fa inni qarib fa inni qarib amma nan yace yastaftunaka qulillahu yuftikum Allah yuftikum tambayar da suke maka na kalala kace Allah zai ba su amsa Allah ne zai amsa wannan fatawa ta su a cikin sha'anin musulunci kullum haka lamari yake zuwa shi ubangiji shine farkon wanda zai faɗi hukunci a cikin musulunci na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai faɗi hukunci a cikin musulunci na uku sai malamai waɗanda suke ba da fatawa akan yadda Allah yake akan yadda annabi yake duk malamin da zai ba da fatawa ba akan yadda Allah yake ba akan yadda annabi yake ba to in in dai da nassin qur'ani in da nassin hadisi in yayi wani ijtihadi to sai ya kawo dalilin da yasa ga nassi ga ijtihadi dan me zai ijtihadi ga nassi tunda ba a yin ijtihadi mutukan nassi yana nan to in ya faɗi larura karɓaɓɓiya to misali yanzu kamar ayoyi sun faɗi maganan haramcin riba hadisai sun faɗi haramcin riba sun tsananta to ga yadda hali ya zama yanzu komi sai an haɗa da bankuna cikin gida sai da bankuna wajen ƙasa sai da bankuna ba yadda za mutum ya ɗebi kuɗi miliyoyi ya ɗauka a ka zai kai wani gari don ciniki sai a kashe shi a ƙwace kuɗin amma in ya yi diraf ya sa aljihu sai ya kai duk inda zai kai lafiya da insha Allah kaga a banki za a yi diraf ɗin a banki za a karɓi diraf ɗin a bada kuɗin to saboda kiwon rai kiwon lafiya kiwon dukiya wannan haramun ɗin na sha'anin banki dama ubangiji ya ce وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه na riga na muku bayani filla filla abubuwan da na haramta da na haramta sai dai wanda kuka matsu ya zame muku dole to ka gani yanzu banki ya zama dole amma kuma haramun ne tun da yake masu aikin riba ne su dama kafin turawa ne kafin yahudawa wasu da addini Allah yana zargin su dama akhbihim riba wa qannuhu anhu to kaga nassi a fili ya haramta mu'amalar riba kamar ga larura ta zama dole sai an yi saboda kiwon rayuka a zamanin da ya zama haka kuma an ce ba a ma'amala da banki to babu abin da za mu ɗauka mu kai ƙasar waje babu abin da za mu ɗauko da ƙasar waje mu kawo ƙasar mu domin shi ne gada guda ɗaya na tsakanin ƙasa da ƙasa shi banki kuɗi ta nan suke shiga ta nan suke fita ba yadda za su yi da banki to kaga ba za a zauna lafiya ba kenan in aka yanke tsakanin kowace ƙasa da kowace ƙasa dole sai da makami a zauna a gwamnati dole sai da abubuwan jin daɗi dole sai da da to saboda haka kaga banki aikin riba haramun ne nassi ne gashi a fili a qur'ani da hadisi amma ga larura ta zo saboda ad-darura tubihul mahzurat kuma in an ce ba za a yi mu'amala da bankin ba ma gaba ɗaya to sai rukunin musulunci ya zama guda hudu akwai tauhidi akwai sallah akwai zakka akwai azumi amma babu haji kenan domin haji bai yiwa sai da banki saboda haka sai musulunci ya dubi kullum akwai irtikabu a kaskin darraini to dole ne malami ya ba da fatawa kan yadda Allah yake kan yadda annabi ce in ku ga nassi ya faɗi magana daban sai ya kawo hujjar me yasa ya faɗi maganarsa ga ko maganar Allah ga maganar annabi saboda haka ne ba a barin malami ɗaya ya tafiyar da hukunci wanda ya saba dan sai sun taru su da junansu kowa ya kawo hujjojinsa ya zama an yi ijima'i akan wani hukunci yastaftunaka qulillahu yuftikum kullum Allah shine mai bada fatawa fil kalala a cikin sha'anin mutumin da ya mutu bai bar ɗa ba bai bar jika ba bai bar uba ba bai bar kaka ba sai dai dangi wanda suke kewaye da shi in imru'un halaka laysa lahu waladu idan mutum ya mutu ba shi da ɗa in an ce waladun to ya shigar da ɗan ɗa da ɗan ɗa kuma in an faɗi uba ya shigar da kaka domin in babu ɗa jika ɗan ɗa ɗa ne ba abin da ya raba su in uba baya nan uba uban uba uba ne ba abin da ya raba su sai dai in in ɗa yana nan jika baya motsi in uba yana nan kaka baya motsi walahu ukhtun wanda ya mutu din ba shi da uba ba shi da kaka ba shi da ɗa ba shi da jika amma yana da ƴar uwa shaƙiƙiya ko ƴar uwa li'abiya a fahimce mu da kyau ayar kalala ta farko tana magana ne akan mutumin da ya mutu bai bar waɗannan magada ba amma sai ƴan uwa li ummai wanda suka haɗa uwa an faɗi hukuncin su yanzu an komo akan ayar da mutumin da ya mutu bai bar ɗa bai bar jika ba bai bar uba ko kaka ba amma ya bar ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya warau akun warau uktun yana da ƴar uwa falaha nisfu ma taraka to sai a ba ta rabin abun da ya mutu ya bari wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad haka kuma idan ƴar uwar mutum ta mutu sai ya gadi dukiyar ta gaba ɗaya in ba ta da ba ta da jika fa in kana tasnataini fa la masulutani mimma tarak in kuma ƴan uwan da ya mutu ya bari idan guda biyu ne to farama sulusani sai a kasa dukiya kashi uku a ba su kashi biyu su yan mata guda biyu nan yan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya domin yan uwa wanda ake da su uwa ɗaya uba ɗaya in babu su to yan uwa uba ɗaya matsayinsu suke amma in yan uwa uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suna nan yan uwa uba ɗaya ba sa gado. fara masu lisani min ma tarak ta wannan ayar ne ma aka fahimci fassarar ayar farko ta yusi din inda yake idan mutum ya bar ya guda ɗaya za a bata yusi kuma Allah fi auladikum lizzakar bil hasbin sayyid idan idan mutum ya bar ya guda ɗaya to za a bata rabin abin da ya mutu ya bari in kuma sun fi guda biyu a can aka ci in sun fi guda biyu to sai a ba su sulusani to wannan ya nuna a ce daga daga guda biyun ma haka hukuncin yake domin yan uwa shakikai ya na tsotso sun fi su kusa da marigayi falomar sulusani sai a ba su sulusi wato a kasa dukiya kashi uku a ba su kashi biyu su yan uwa yan mata waɗanda aka bari yadda suke da marigayi uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya in ma taraka wa in kano ikhwatan rijalan wa nisa'an idan ko marigayi shi wanda ya mutu wanda bai bar ɗa ba bai bar jika ba din nan wanda bai bar uba bai bar kaka din nan ba to idan yan uwan da ya bari ikhwatan yan uwa ne rijalan wa nisa'an ba ba guda ɗaya bace ba kuma namiji guda ɗaya bane maza ne da mata ya basu farid da kar zuwa zinin sai shikenan sai a raba maza da mata ko da namiji a bashi rabon mata guda biyu yubayin rawa lakum an tadillu wannan bayani Allah yana muku bayani ne don kada ku bace ku dauki rabon wani ku ba wani ku ku hana mustahiqi ku ba ku ba mutum da mustahiqi ba wallahi shi Allah alimu masani ne kulli shay'in ga dukkan komai za mu tsaya nan kuma sai mun sake dawa insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وأرى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم